إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا يمتشي ميتالك البركة نجوما وانا مسلاتي na Usman ibn Affan da ke nan garin Kaya a wannan gari na Kano a yau muna uku ga watan Zulhijja hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da 30 ga watan biyar miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surata Ali Imran inda zamu karkare tafsirin ayata za mu karkare tafsirin aya ta 118 za mu shiga kuma tafsirin aya 119 insha Allah kafin mu shiga tafsiri wannan shine darasinmu na 85 a cikin wannan sura kafin mu shiga karatu akwai dan uwa da Allah ya masa rasuwa jiya alhamis shine Alhaji Kabiru mai walda Sharifawa yana ɗaya daga cikin mutane masu taimako ƙwarai da gaske masu taimakon addini masu addini ƙwarai da gaske bayan ya yi fama da jinya jiya Allah subhanahu wata'ala ya masa rasuwa aka yi masa sallah a yau musa shi a addu'a Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ji kansa da rahama Allah ya haskaka masa makwancinsa Allah ya karbi kyawawan ayyukansa Allah ya yafe masa kurakuransa Allah sanya aljanna ce mako masa abin da ya bari kuma Allah ya kula masa da su Allah ya alkinta masa bayansa Allah ya gafarta wa dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mazansu da matansu malamanmu iyayenmu Allah subhanahu wataala ya musu gafara ya rahmace su marasa lafiya a gida da asibiti Allah ya basu lafiya masu lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya cika mana da imani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور
الله سبحانه وتعالى يتشي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا يا قوة لسك الإيمان كدك لكي أبا أبو كان شاورا مكسنتا من دونكم بعد ذلك ba waɗanda ba daga cikinku suke ba la ya'lunakum khabala ba za su sassauta muku mugunta ba to ba za su sassauta wajen cutar da ku ba waddu ma anittum sun yi burin duk abin da zai zai sa ku zai kuntata muku qad badatil baghdha'u min afwahihim kiyayya ta bayyana hakika kiyayya ta bayyana daga bakuna daga bakunan su wa ma tukhfi suduruhum akbar abinda kirazansu suke koyewa na kiyayya ya ma fi girma قد بينا لكم الآيات حقيقة ممك بيان آيوي إن كنتم تأقلون إن كنتم كسن شما سهن كلتا أما كنت يبكي من تفسير من آية wadda a ciki Allah subhanahu wa ta'ala yake kiran muminai da sifar imani yake kuma ba su umarni yake kuma hana su na cewa kada su riƙi wasu waɗanda ba masoyansu ba waɗanda suke makiyansu su ja su a jiki ya zama su ne abokan shawararsu su ne abokan tattaunawarsu su ne wanda za su ƙulla su warware tare da su Allah ce kada su kuskura su yi wannan domin waɗannan mutane makiyansu ne Allah subhanahu wata'ala ya ambaci dalilai da suke tabbatar da cewa makiyansu ne cewa duma an la ya'lunakum khabala na farko ba sa sassauta muku wajen mugunta duk wani abin da zai cutar da ku duk wani abin da zai bata muku addinin ku ko ya bata muku rayuwarku ba sa sassautawa nan wani suke su ga duk sun yi abin da zai jefa ku cikin wani hali na kakanuka yi ko jefa ku cikin halaka ko jefa ku cikin lalacewa da taɓarɓarewa waddu ma anittum sannan sun yi burin duk abin da zai kuntata muku duk wani kunci da za ku shiga shine abin da suke fata shine abin da suke buri za su taɓa so su gan ku cikin walwala ba su gan ku cikin nishaɗi su gan ku cikin jin daɗi ba za su so su gan ku riƙe da addinin ku ba kuna riƙe da addinin ku kuna aiki da addinin ku kamar yadda Allah ya ce ba za su so su gan ku da kyawawan ɗabi'un ku ba za su so duk wani abin da zai jefa ku cikin kunci da takuruwa shi suke muku fata Allah ce kad badatil baghda'u min afwahi yayya ta riga ta bayyana daga bakunkunan su da da suke kokarin su boye abin da yake zuciyar su na kiyayyar ku ba za su iya ba a cikin tattaunawar su da ku ko da ƴan uwan su za su rika su da baka wasu maganganu suna fitowa waɗanda suke nuna cewa mutanen nan ba sa son ku ba sa nufin ku da alkhairi ba sa so su ga ci gaban ku da yadda mutum ya kai ga ɓoye abin da yake ransa wata rana sai kaga Allah ya matsi bakinsa ya faɗi wannan abu ko ya yi magana da za ta bayyana abin da yake cikin ransa Allah ce to waɗannan mutane ƙiyayyarsu ta riga ta bayyana daga irin abin da suke furtawa gare ku ko suke furtawa a junansu ko suke furtawa makiyanku wa ma takfi suduruhum akbar abinda ma suke ɓoyewa a cikin zukatansu na ƙiyayyar ku ya fi girma ya fi duk abinda kuke gani ko kuke ji daga bakinsu to waɗannan dalilai kaɗai sun isa su sa ku haƙura da janyo su a jiki kuna ba su wani matsayi kuna tattaunawa da su akan abin da ya shafi makomarku da abin da ya shafi rayuwarku ta duniya ko abin da ya shafi rayuwarku ta lahira ba abokan tattaunawa ba ne Allah ce kad bayyana lakumul ayat haƙiƙa mun muku bayanin ayoyi daki daki mun nuna muku a karance sannan mun nuna muku a aikace kun ji faɗin Allah subhanahu wata'ala game da su kuma kun gani a aikace abin da suke nuna muku duka waɗannan alamomi sun riga sun bayyana amma fa in za ku yi aiki da hankalinku in za ku yi hangen nesa za ku duba ku ga abinda irin wannan wato alaƙa ta ƙudda ƙudda su zai jawo muku saboda babu wani abin da suke gani na maslahar rayuwarku ta duniya ko maslahar rayuwarku ta addini ba su yi ƙoƙarin lalata shi ba za su yi ƙoƙarin su ga cewa zamantakewarku ta lalace shi yasa duk wani abin da za su shigo da shi ko da za su lullube shi da wani abu da yake nuna tausayi ko mutuntaka ko ƴan'uwantaka idan mutum ya tsaya yi nazari ko ya bincike a kansa sai ya ga cewa akwai wani hadafi boyayye a cikinsa akwai wani mummunan ƙuduri a cikinsa ƙuduri na alalata addininku raba ku da Allah raba ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raba ku da alƙur'ani a raba ku da kyawawan ɗabi'u wanda kuka siffanta da su a raba ku da kunya a raba ku da kamun kai a sa muku kwaɗayin duniya a sa muku kwaɗayin tara abin duniya ta kowace hanya mai kyau ko mara kyau duk a sa muku wannan a cikin zukatanku a sa wannan a cikin zukatan matanku a dasa wannan a cikin zukatan ƴaƴanku tun suna ƙanana saboda ka duk wani abin da zai sa rayuwarku ta lalace shine abin da suke yi to Allah ce in kun tsaya kun yi aiki da hankalinku waɗannan abubuwa ba za su ɓuya gare ku ba Allah shi dai ya riga ya muku gata domin ya gaya muku abin da yake kunshi a cikin zukatansu abin da ba ku isa ku sani ba ba don ubangiji ya sanar da ku ba shi ya sa ya ce hakika ya muku bayanin ayoyinsa wannan gata ne ya muku ya sanar da ku wani abin da yake ɓoye a cikin zukatansu Allah ce wa ma tukfi suduruhum akbar ba za ku iya sanin abin da yake cikin zukatansu ba sai Allah ta kanta wannan aya ce guda da take nuna cewa alkur'ani littafi ne daga Allah da shi zai ba da labarin wani abin da aka yi shi a ɓoye da zo ya gaya wa muminai ga abin da makiyarsu suke suke kullawa ko ba ku sani ba amma Allah ya sani Allah ce yastakhuna minan nas wala yastakhuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min al-qawl وكان الله بما يعملون محيطا ubangiji subhanahu wataala yace yastaghfuna minan nasi suna kokoyewa mutane suna koyeye muku yayin da suke kulle kullen su ba za su so ku san me suke kullawa ba amma wala yastaghfuna min Allah ba za su iya koyewa Allah ba wa huwa ma'ahum iz yubayituna ma la yarda min alqawm yana tare da su a lokacin da suke kwana suna kulle-kullen muguwar magana mugun tanadi a kan Allah ce wa kana Allahu ma ya'maluna muhita lalle Allah yana kewaye da iliminsa game da abin da suke aikatawa da haka shi ubangiji ba za su iya koye masa ba ba za su koye masa abin da yake ransu ba ba za su iya koye masa maganganunsu ba sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ددده ne a wajensa man asarra alqaula wanda ya boye maganarsa yayi ta a boye a sirri wa man jahara bihi da wanda ya fito yayi ta a bayyane sarib wa mustakhf billayl da wanda yake yin kullakullan sa a cikin dare wa sarib bin nahari da wanda yake fitowa yana yin sa a tsakiyar rana duk a gurin Allah ɗaya ne duk a gurin Allah ɗaya ne babu bambanci ya alamu sirra wa akhfa Allah ya san duk wani sirri ya san abin da ya fi sirri ma koyuwa Allah ya san shi to saboda haka ubangiji subhanahu wataala yayi hani ga a riki wasu makusanta da za a rika tattaunawa da su ko a rika bayyana musu wani asiri waɗanda ba muminai ba ba masu gaskiya ba anan ya kunshi kafirai ya kunshi munafukai ya kunshi fasikai waɗanda babu Allah a zuciyarsu idan mutum zai jamo wani wanda zai jashi jiki ya jashi jiki ya zama abokin tattaunawarsa abokin shawararsa to ya riki wanda yake mumini mai tsoron Allah ya riki mumini mai tsoron Allah mai gaskiya wanda zai gaya masa gaskiya wanda zai yi masa nasiha da ikhlasi a albitana iri biyu ce albitana da Allah ce kada a riƙe bitana min dunikum iri biyu ce akwai wacce take ta zaɓi ce akwai wacce take ta ƙaddara ce akwai waɗanda suke tare da kai kai ne za kai ka zaɓo su suka zama tare da kai in ka ga dama za ka iya canza su da wasu in ka ga dama za ka iya barin su zaɓinka ne to kaga a nan bai halatta ka zaɓo waɗanda ka san makiya ne ba za su cutar da musuluncinka za su cutar da kai za su cutar da ‘yan uwanka ba halatta ka jawo wanda yake makiyi ne da zama na shi ne na ƙudda ƙudda kai da shi kake kulle ƙofa kana tattaunawa kana gaya masa asirinka kana gaya maka asirin ‘yan uwanka kada ka ja maki kafiri ko ka ja maki munafiki ko ka ja maki fasiki wanda zai iya bata maka ya bata wa duk wani naka a nan zaɓin ka ne ko ka yi ka yadda da abin da ake gaya maka ko ka ƙiyata akwai mai tsana ta ƙaddara wanda ba ka da yadda kai ubangiji su ba da wata ala ya ƙaddara maka zama da shi ya shiga jikinka ko don wata maslaharsa ta duniya ko wata maslaha ta addini ya rabu jikinka ko kuma a'a wata kaddara ce da baka da iko akan ta tada to ita wannan bai tsana irin wannan wacce kaddara ta hada ku a matsayinka na ma'aikaci misali zaka gaure da waɗanda suke ba musulmi ba da masoya da makiya baka da yadda ka iya haka system ɗin ƙasar ku yake ƙasar ba ta ku bace ku kaɗai dole ne ka yadda ka yi aiki da wanda duk aka haɗa ka aiki da shi dole ne ka zauna ka yi mitin da shi dole ne ka tattauna da shi dole ne ka ji shawararsa ba ka yadda ka iya to wannan jarraba ce daga cikin jarrabobi da ubangiji yake wa bawa jarraba ce da Allah yake jarrabar bawa da ita kadar ne min aqdarihi da Allah yake jarraba mumini da ita kamar yadda yake jarraba sa da rashin lafiya yake jarraba shi da bakin ciki yake jarraba shi da rauni misali da irin wannan ibtila'i yake iya kasance har tare ga da annabawa ma da waliyai da Allah zai iya jarraba su da irin su wasu dangin sa ne yan uwansa ne kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina tare da gayyatar ansar da suka yi masa waɗanda suka gayyato shi cikin amana to amma ya zo a madina ya samu akwai yahudawa akwai mushrikai wanda su yi imani ba sannan aka zo aka samu wata ƙungiya sabuwa da ta bayyana bayan zuwan ce ƙungiyar munafukai munafukan nan a baki suna nuna sun yi imani wa idza laqul ladina amanu qalu amanna don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su yana tare da su a masallaci yana tare da su a kasuwa yana tare da su a tafiye-tafiyensa zamansa na gida in za a tattauna wani al'amari da ya shafi dukkan musulmi aka yi kira musulmi su tare a masallaci za su zo baya da ikon ya ce wane da wane kai munafiki ne tashi da saboda haka Allah ya jarrabe shi da ya zauna tare da su to irin waɗannan mutum sai ya yi kaffa kaffa ya yi ƙoƙarin yi wa kansa wiƙaya kariya ya ba wa kansa kariya daga sharrinsu daga bala'insu shi ne abinda al'imamun bukari ya rawaito a cikin tafinsa sahihi daga abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ba'atha Allah min nabiyyin wala istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayhi wa bitanatun تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم الله النبي صلى الله عليه وسلم يتي باب ولا النبي da Allah zai aiko ko wani khalifa da zai karbi shugabanci na musulmi face ya kasance yana da mashawarta iri biyu yana da bitsana guda biyu mashawarta iri biyu akwai waɗanda suke masa umarni da kyakkyawan abu suke kwaɗaitar da shi a kansa akwai kuma waɗanda su kuma suke umartarsa da sharri suke kuma kwaɗaitar da shi a kansa almasumu tsararre wanda zai samu kariya shine wanda Allah ya kare shi to kaga anan ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa duk wani annabi da Allah zai aiko ko wani khalifa da zai mai gurbin wani wanda ya tafi bayansa zai gamu da irin wannan da za su zagaye shi za a iya samun kala biyu din nan samu masu kirki waɗanda za su riƙa yi masa umarni da kyakkyawan abu suna kuma ƙarfafarsa da ba shi ƙwarin gwiwa a kai akwai kuma waɗanda su kuma za su zagaye shi kullum suna ba shi gurguwar shawara da muguwar shawara suna ɗora shi akan keken ɓera suna kuma ba shi ƙarfin gwiwa akan wannan to a nan bawa yana neman yana buƙatar ya nemi taimakon Allah da kariyarsa ba zai iya kare kansa da kansa ba sai idan ubangiji subhanahu wataala ya kare shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yana kewaye da munafikai suna zaune da shi amma Allah ya bashi kariya wallahu ya'sibuka minan nas Allah ya bashi isma ya bashi kariya to haka nan dukkan wani shugaba da zai shugabanci al'umma zai iya gamuwa da irin wannan zai iya cewa duk wanda zai matso kusa da shi ba sai ya zanto mutumin kirki 100 bisa 100 domin ba zai iya sanin wannan 100 bisa 100 ba abinda zai aiki da shi shine zahiri wani abun kuma tsarin zamantakewa zai tilasta shi dole yayi mu'amala da kowa to anan yana buƙatar ya taka tsantsan ya san irin shawarar da zai karba daga mutanen da zai karbi shawarar su ya san kuma waɗanda yake zaune da su saboda maslahar su kadai abinda ya dame su shine a gaban su abinda yake cikin zuciyarsu shine su cimma burin su ba ruwan su inda al'umma za ta kone ta kama da wuta ba abinda ya dame su su dai burin su ya cika to shugaba wanda ubangiji subhanahu wataala ya dora masa alhakin al'umma to dole ne ya taka tsantsan da irin waɗannan ba za iya cewa duk ya kore su ba domin watakila tsarin da yake tafiya a kansa ba zai iya ba shi damar haka ba kuma koda yana da damar ba lalle ne ya san kowa da kowa ba ba lalle ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sanar da shi duka munafikai ba an sanar da shi wasu wasu kuma bai san su ba to bari kuma wanda ba annabi ba saboda haka zai iya fahimtar wasu waɗanda Allah subhanahu wataala zai nufi sanar da shi su ta hanyar take-takensu wasu kuma ba lalle ya gane su ba to sai ya koma ya roki Allah subhanahu wataala kariya daga sharrinsu shine ma'anar wal ma'sum man asmahullah shine mutum yayi addu'a ya nemi kariyar Allah daga sharrin waɗanda za su tura shi su masa ingiza mai kan turuwa to wannan idan ana maganar annabawan Allah da khalifofi waɗanda suke wato masu masu daraja Allah zai iya jarraba su da irin wannan ina ga wani wanda zai taho bayan su wanda bai kai su matsayi ba kaga dole ne irin wannan jarraba ta kasance tare da kowa ta kasance tare da kowa shi yasa Bahaushe yake ba abubuwan sarki sai ukun ba fadi su ne bitanatu su kullun za su rika ba da gurguwar shawara gurguwar shawara wadda za ta jefa mutane cikin kunci cikin wahala ai da kaza akai ai ai kaza ai ai kaza shi kuma idan bai samu katari daga Allah ba subhanahu wataala bai samu kariya ta Allah ba ko bai kasance mai mayar da al'amarinsa ga Allah ba yana ba wa kansa haulu wa kuwa yana ganin yana da dabara yana da ƙarfi shi mai ilimi ne shi ƙwararre ne shi masani ne yana da experience to a lokacin ne za su ta ingiza shi har su kai shi su baro saboda ka in ta bare su ce ba su ta bare ba saboda haka albitana wacce take ta ta zabi mutum zai zaba to kai ya kuskure ya zabo waɗanda suke za su jefa shi cikin garari waɗanda kuma suke na ƙaddara to wannan jarraba ce daga ubangiji subhanahu wataala sai ya yadda zai yi yayi wa kansa katanga da kuma ya nemi tsarin Allah ba ba laifi ba laifi ya jawo su ya ba su kyaututtuka idan yadda zai amince daga sharrin su wanda ake tsoron sharrin sa ake ga mugu ne yana da kulle-kulle da makirci ba laifi a jawo shi a yi masa wasu kyaututtuka yadda za a danne muguntarsa wannan ba laifi ba ne wataƙila wannan ya ma iya canza shi daga yanayin da yake ciki na mai mummunan hali ya dawo mai kyakkyawan hali aya tana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum kamar yadda muka faɗi albitana su ne waɗanda suke na jiki na kud da kud wanda za a duka zama da su ana kullawa ana warwarewa Allah ce kada a riki wanda ba muminai ba wani aya kaga bata hana a zauna da wanda ba mumini ba bata ce ka a zauna da su ba akwai inda zama zai kama dole a zauna da su an ki ko an so saboda haka ana iya zama da su wani lokaci a zauna ma da su don a karantar da su wani lokaci don a jawo hankalinsu lokaci don a yi musu wa'azi wani lokaci don a kulla wani abin da zai zama maslaha ga al'umma duk zai yiwu duk shari'a bata hana ba ayar bata hana wannan ba zaman da aka hana a yi da su shine zan da za su zauna suna yi wa musulunci izgiri ko suna yi wa Allah da manzansa izgiri ko suna yi wa alkur'ani izgiri suna kutsawa cikin cin zarafi ga addini da annabin Allah subhanahu wata'ala ko ga mu'minai to anan Allah subhanahu wata'ala ya hana wannan zara alaikum fil kitabi an idan sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum saboda haka ubangiji ya hana ka zaura da su a yayin da suke cikin wani yanayi na kafircewa ayoyin Allah na yi wa ayoyin Allah izgidi إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إن كذا ما سكوزي cikin ayoyinmu to ka kawar da kai har sai sun bar wannan sun shiga wasu tattaunawa wani abu shan daban wanda bai shafi kutse cikin ayoyin Allah ba to wannan babu laifi dan ka zauna da su saboda haka ba a hana zama da wanda ba mumini ba annabi sallallahu alaihi wa sallama a majalisinsa akwai mai gaskiya akwai munafiki akwai mutumin kirki akwai fasiki akwai mumini akwai kafiri duk sukan halarci majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dai annabi sallallahu alaihi wa sallam lam yattakhidh bitanatan illa ahli alhaq bai taba rikar wasu ya jawo su jiki su zama abokin tattauna abokan tattaunawarsa ba sai masu gaskiya kuma bai taba fadar wani abubuwan da ba gaskiya ba to amma abin da ya shafi mu'amala ta yau da gobe a kulla ciniki a zauna a tattauna akan wani abin da ya shafi maslaha ta gaba daya annabi bai guje ma wannan ba saboda haka wanda zai ga cewa musulmi dole su yi tawari su kaɗai su ware iya zallan musulmi kar su gaure da wanda ba musulmi ba wannan yana kira zuwa ga wani abin da ko a lokacin annabi ba a same shi ba za a ce ai mufasala al mufasala ya zama na bangaren musulmi zalla daban bangaren kafirai zalla daban ba a taɓa yin haka ba to ko abinda ba a same shi a madina ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba na tsammanin akwai wanda zai iya cewa za a same shi a ƙasarsu abinda aka umarce ka da shi shine ga yadda za ka yi mu'amala da su ga yadda za ka yi mu'amala da su to shine Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bayani akan waɗannan albitana din yace ha antum ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli yace sai gashi ku dinnan sai gashi kuma ku dinnan tuhibbunahum kuna san su wa la yuhibbunakum amma su ba sa san wa tu'minuna bil kitabi kulli kuma ku kuna yin imani da dukkan littattafai wa idza laqukum qalu amanna idan sun hadu da ku sai su ce mun yi imani وإذا خلوا إن سكبكي بنتا عضوا عليكم العنامل من الغيث سيسو فيك تشيزي إن ياسنسو سبودا فشي وسبودا باتشي لي أكبو قل كتشي موتوا بغيظكم سيدي كموتوا دبك إنشكم إن الله عليم بذات الصدور للي ألا مسنن أبن ليكي تشكين زكاتاني نو أبنجي سبحانه وتعالى yake gaya wa muminai ha antum ula'i sai kuma ga ku ku muminai tuhibbunahum kuna son waɗannan mutanen waɗannan mutanen da su har har abada ba za su so ku ba ba abin da yake cikin zukatansu sai kiyayya babba da suke yi muku ba sa taba tunanin ku da alkhairi ko da za su nuna muku a zahiri cewa suna sare da ku wasu ma kamar munafukai su nuna cewa su musulmi ne ɗan uwanku sun yi imani da abin da kuka yi imani da shi sun yarda da abin da kuka yarda da shi su masoyanku ne suna ƙaunar ku a fuska za su nuna muku haka amma kuma a zuciyarsu ba haka bane to shine ku kuma ganin abin da suke nuna muku a fuska da irin zaƙin baki da suke yi muku da daɗin baki da suke yi muku sai ku cewa eh da gaske hakan ne sai ku ji kuna son su kuna son su kuna son su da alkhairi kuna son dukkan wani abin da zai ciyar da su gaba duk wani abin da zai zama musu zaman lafiya tsakaninsu da ubangijinsu kuna son su da wannan mumini yana son duk wani wanda yake kusa da shi yana son ya ga cewa shi ma ya zama na kirki in ma kafiri ne yana son ya ga ya musulunta ba zai so ya mutu kafiri ba don ya shiga wuta ya yi shi kuma ya yi dariya zai so ya ga ya musulunta in mutumin banza ne zai so ya ga ya zama na kirki in mai halin munafukai ne zai so ya ga ya daina sauraka yana son shi da wannan zuciya guda ɗaya tuhibbunahum ku kuna son su kullum kokari kuke yi ku musu sharhin addini gaya musu Allah domin su musulunta a tsira tare fatan ku kenan ba ku da tunani ya za ku cutar da su dan suna kafirai ko kuma ku cutar da su dan suna wani abu daban ba ku ba kokarin ku gaya da za ku gyara su saboda haka ku ku soyayya kuke nuna musu da gaske amma wala yuhibbunakum su da dai ba sa son ku ba sa son ku ba sa son wani abu na alkhairi tare da ku abinda kawai suke so su ga kun cutu wani abu ya same ku da bakin ciki anan ubangiji subhanahu wataala yana nuna wa mumini cewa ka auna abubuwa da da aiki ba da magana ba maganar fatar baki wani abu ce daban amma a aikace me me ka gani a fatar baki za su ce amanna mun yi imani amma a aikace wani abu daban suke nuna ba to kada ka rudu da wanda zai zo maka dadin baki dun mu'mini dun mu'mini ba zai yadda wani zo masa dadin baki kawai saboda dadin baki ya yaudare shi ba shi sa annabi ce la yudahu mu'minun juhrin marratay a cuce ka a kuma dawo a cuce ka wani yana da wannan dabi'a masa yau gobe kuma yi masa wanda an zo aka kalallabe shi shikenan an sai ransa an sai zuciyarsa akwai su muna da su cikin musulmi ƴan uwanmu waɗanda kullum suna duba daɗin baki ne ai a zo sai an zo an haɗa kai sai an zo an yi kaza an yi kaza an yi kaza musulmi yanzu kansu ya rarrabu a zo a haɗa kai a dunkule mu fuskanci kafircin duniya mu fuskanci zaluncin duniya amma ta ƙarƙashin ƙasa yana zaizaye ka ta ƙarƙashin ƙasa yana zaizaye ka a can gefe yana ta yakar ka ba ƙaƙƙautawa yana cutar da kai amma nan ya kalallame ka ya maka zaƙin baki sai tafiya ta yi tafiya ka yi zurfi kawai wayo sai ka samu ya yi maka babban illa ai abin da marigayi a shekaru yusuf al-qaradawi abin da ya faɗa lokacin da aka ja shi a maganar takrib wato haɗa kai tsakanin sunna da shi'a aka ce a zo a haɗa kai tsakanin sunna da shi'a a fuskanci kafiran duniya a fuskanci azzalumai a yi kaza a yi kaza a lokacin malamanmu na sunna musamman malamai na saudiya suka ce a'a tafiya tsakanin sunna da shi'a ba za ta yi ba wanda duk za su ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manya manyan nan kafirai ne azzalumai macuta annabi ya zauna da macuta azzalumai kafirai su faɗi duk irin magana da suke so mummuna a kansu su faɗa a kan matan annabi sallallahu alaihi wasallam kai ta ya za su soka kana san abubakar da umar da usman su kuwa suna cewa tun da aka yi halitta ba a halicci bugu irin irin da umar ba dan sun ce ko iblis shaidan in ya ga azabar da ake wa umar a ranar gobe kiyama sai ya rena tashi to ya za a yi mutumin da yake da wannan aƙida game da manyanka da kake ganin girmansu kuma kake ganin duk wani abin da ka samu na rayuwa na rayuwa ta addini ta hanyar sa ka same shi kuma shi ya soka ai akwai rashin tunani sannan ga tarihin su ga abubuwan da suke yake ta faruwa to a lokacin su karzawi suka yadda tafiya tana ta tafiya Iran suka rika bude Husainiya a Sudan ne Husainiya a ina ne Husainiya a ina ne amma sun hana a gina masallacin sunna ɗaya a Tehran yaga an shekara 20 sunna bata ƙara taku ɗaya ba a cikin ƙasar Iran amma kuma shi a tana taba zuwa ƙasar musulmi aka zo yakin Syria ya barke wannan azalimin Bashar Assad tun abin nan Bashar Assad ya shiga kwankwatsar 'yan ƙasarsa yana musu ruwan bamabamai yana musu ruwan drum-drum na bamabamai ya tarwatsa 'yan sunna saboda shi ba ɗan sunnan ba ne alawi ne ya shiga kashe su kisan kiyashi sai ya ga cewa iran ta ba shi goyon baya ta turo masa taimako ta haɗa kai da shi aka zo faɗin iraki shi ma gabanin wannan aka zo faɗin iran ta taimaka lokacin da aka zo za a yaƙi taliban iran ta taimaka to sai a lokacin ya farka ya ce kai ashe duk tsawon shekara ashirin yaudarar mutanen da suke mu muna cewa a zo a haɗa kai a haɗa kai a haɗa kai su kuma a duk inda za a yaƙi sunna suna kai goyon baya suna kai tallafi a can to shi yasa mumini ba za a yarda shi da zaƙin baki ba ce masa kaza ce masa kaza wannan shi'aratul barraka daga wani abu mai kyalkyali yana daukan ido sai ka zata cewa a ciki ma haka ne a ciki kuma dafi ne za an kawo maka abinci mai dafi a cikin kwanan azurfa ko kwanan gwal sai ka yadda saboda kaga jikinsa yana kyalkyali yana sai an darasta ka sai ka ci za ka san me ka ci to shine Allah subhanahu wataala ya ce ha antum ula'i tuhibbunahum sai gashi ku dinnan kuna son su wala yuhibbunakum amma su ba sa son duk inda dan sunna yake ba zai taba yadda a taba sayyidina Ali ba ko a taba nana Fatima ko a taba Hassan da Usaini sai inda karfin sa ya kare amma shi duk inda dan shi yake ko bai fito a sarari ya ce maka Abubakar la'anahu Allah ba Aisha la'anahu Allah a zuciya cewa yake da ana Allah to ta ina haka za ta yi ba za ta yi ba Allah subhanahu wataala ce wa tu'minuna bil kitabi kulli kuna yin imani da dukkanin littattafai alif da lam anan lil jins ana al kitab ana nufin al kutub shi yasa aka karfafa da kalmar kulli wato duka littattafan Allah duk wani abin da Allah ya saukar kun imani da shi kaga ana ana ishara zuwa ga munafikan yahudawa wadanda ake tare da su amma idan suka koma wajen kafirai sai su ce wa kafirai su ai ku kun fi waɗannan mu'minan waɗannan musulmin shiriya haula ya ahda min alladhina amanu sabila ce waɗannan ai ku kun fi kun fi su shiriya duk da fa bautar gumaka suke amma sun fifita su sana idan suka ji labarin za a kawo wani hari ko wani farmaki garin madina a asirce sai su aika goyon baya tare da cewa ku muminai kun fi kusa da su kun fi kusa da su sama da mushrikai mumini ya fi kusa musulmi ya fi kusa da yahudu akan mushriki saboda bai yahudi ya yarda da annabawan Allah ya yarda da Allah samuwar Allah ya yarda da littattafan da Allah ya kowa annabawa ya kafirta ne yayin da ya karyata wasu daga cikin annabawan Allah kamar da Yahudi ya karyata annabi Isa ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma Nasara shi kuma ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda duk da annabawan da suka gabata ya yarda duk da littattafan da aka sauka kuma duk kun yarda da shi ashe kun ga kun fi kusanci akan waɗancan da duk suka karyata abubuwan gaba ɗaya to inda a ce adalci za su yi muku ai kamata ya yi su ji sun fi son ku akan waɗancan amma kuma sun fi son waɗancan har suna ba su goyon baya akan ku haka ƙarewar ƙiyayya kenan wani wanda ba ku yi tarayya da shi a komai ba ka fi son shi akan wani wanda ka yi tarayya da shi a cikin wasu abubuwa saboda saboda tsabar ƙiyayya sai sa Allah ce wa tu'minuna bil kitabi kulli amma su suna cewa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila sai sun yarda da wani bangare ba su yarda da wani ba sannan wa idza laqukum qalu amanna idan sun sun sun gamu da ku su ce sun yi imani su nuna cewa suna tare da ku amma idan suka koma cikin wato ya junansu ko suka koma cikin maƙiyanku sai ce su suna tare da su wannan magana da suka faɗa cewa sun yi imani kawai sun faɗe ta ne bige ne kawai suna yaudarar su ne إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شيا- شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون saboda haka za su nuna izgili yasa suke faɗa musu sun yi imani yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim abinda baya cikin zukatansu shi suke faɗa da harshen su da bakin su sannan wa idza khalu addu alaikum al-anamil min al-ghayb idan suka kebanta sai su cije yan yatsansu a kanku saboda haushi saboda bacin rai wato abinda duk kuke samu na ci gaba na nasara na haɗin kai na fahimtar addini yana bata yana bakanta musu ba sa jin daɗi su ga cewa kuna ƙaruwa ba sa jin daɗi su ga kanku a haɗe kuna tafiyar da addininku yadda Allah yake so kalmar ku ta haɗu akan gaskiya ba sa jin daɗi su ga cewa kuna ba wa addininku kariya ba sa jin daɗi su ga kun cimma kowace irin manufa taku ba sa jin daɗi to amma ba da za su iya na gaba ya yi gaba ko riga kun kafu ba da za su yi da ku sauraka sai dai su koma gefe su ringa cizon ɗan yatsa saboda ɓacin rai da baƙin ciki akan wannan ci gaba akan wannan alheri da ya baibaye ku aka ce cije ɗan yatsa alama ce ta cewa mutum ya kai wani mataki na damuwa amma ko ba yadda ya iya wato abin da yake cikin zuciyarsa na damuwa ya kai matuka amma kuma a aikace ba zai iya yin komai ba to shi ne ake cewa ciza ɗan yatsa kamar yadda Allah ya ce wa yau mai abdu zalimu ala yadai qul ya laitani اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا kaga azzalimi kafiri a ranar gobe kiyama lokacin da ya ga halaka ya ga wuta gadangadan ita zai fada ya tabbatar cewa sai ya shiga wuta ga wanda ya je masa ingiza mai kan turuwa gashi nan ba zai iya tsinana masa komai ba shi ko ba zai iya masa komai ba ya kai shi ya baro to ba abin da zai iya yi sai dai cizi dan yatsa zai ka ci cizan dan yatsa to an rasa me za a yi kuma bacin rai ya kai bacin rai duk wanda zai ciji dan yatsansa shi zai ji zafin kai da yake cizan dan yatsan na saboda kai baka san ba me yake ba in gutsar din yatsan ma zai yi oho baka baka sabin nan amma wannan alama ce da take nuna a cikin zuciyarsa yana ganin ina ma zai iya samu ya ya wato ya kacaccala ka ya ya ya ya ya gutsutsura ka ya multsike ka kamar yadda yake cizon dan yatsan nan nasa a ce kai ma ya samu iko akan ka ya kama ka ya burtsike ka shine alamar cizon ɗan yatsa da yake nuna galibi duk wanda bakin ciki ko wani abu ya zo ya same shi ba yadda ya iya to a harakat ɗinsa a nan kuma za ka gane irin abin da yake cikin zuciyarsa za a ga mutum na ɓata mashi rai ya ɗaga hannu ya daki tebur da ƙarfi ko ya daki bango ko akwai wani abu nashi ma mai amfani ya yi jifa da shi a lokacin shi zai cutu kai wa katanga wani mummunan naushi wa zai to amma a lokacin ba yadda ya iya ce kamar kai ne a wato za ka tsaya a gaban sai bige ka to wannan shine abin da wannan ta'abiri yake nuna abdu alaikum al anamil min al khayr suna cike da jin haushin ku suna cizon yan yatsa saboda yadda suka ga addinin yana ta ci gaba duk da kullace kullacen da suke masa bai dakata ba ai yanzu abin da yake damun kafiran duniya kenan addinin kullun cikin kulli kullace kullace ake masa ciki da waje a ciki da waje amma kuma addinin yana ta samun karbuwa yana ta yaduwa yana ta yado yana ta nasu to ai dole ne su ta jin cizon dan yatsa sannan Allah subhanahu wataala ya bawa mu'minai labarin abin da suke ji in sun koma sun kebe guri guda wannan ba sirri bane ta yaya mu'mini zai san shi tunda ba a gaban sa ake yi ba amma Allah ya fallasa kuma ba su taba fitowa suka ce ƙarya aka faɗa ba ba haka suke ba ai da sai su fito su wanke kansu amma kun taba jin wani tarihi waɗannan da Allah yake fallasa sun fito sun wanke kansu saboda abin da ake faɗa din gaskiya ce hakan take idan khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un lokacin da suke faɗar wannan ba mu'minai a gurin daga su sai su shi yasa Allah ce khalau sun keɓanta amma kuma Allah ya bankaɗo abin ya gaya mu'minai wannan shi karan kansa ya tabbatar maka da cewa annabin Allah annabin gaskiya ne abinda ake saukar masa wahayi ne daga Allah shine kadai zai iya baka labarin wani abu da akai a boye baka san da shi ba ya zo ya gaya maka shi haka kuma waɗanda ake maganar akan su ba taba samun wani ya fito ya ce to gashi alquran da kuke cewa ta ai ƙarya ne ba ai abin ba ba wanda ya taba ƙaryatawa shine Allah ce kul kace da su mutu bi ghaizikum sai dai ku mutu da bakin cikin ku ku mutu da bakin cikinku musulunci dai za ku yi ta ganin shi yana ci gaba ba zai ci baya ba duk irin yadda ake mazgarsa ake dukansa ake kai masa farmaki ta ko'ina amma dai ci gaba yake su da kansu a bincikensu da suke yi sun bayyana cewa babu addinin da yake yaduwa da gudu irin addinin musulunci sai su basu ga addinin da ba shi da mayaka ba amma yana ƙara yaɗa kansa sai musulunci yawanci musulmin duk sun zama wasu iri an zama wani iri an yi rauni sun galabaita sun zama wasu miskinai amma kuma addinin yana nan da ƙarfi ana karanta shi ana ganewa sai ka ga kafiri ya samu alkur'ani ya koma gefe yana ta nazari yana ta nazari sai ya fito ya bayyana musuluncinsa sai ta mamakin waɗanda suke da wannan littafin kuma su ne za su zauna cikin rauni da kaskanci haka suna da irin wannan saƙonnin da irin wannan hikimomin da irin wannan karantarwa da irin wannan tsarin amma kuma su zauna cikin kaskanci sai ya dinga mamaki sai ya fahimci lalle inda ta hanyar musulmin nan ne ba zai gane musuluncin ba sai ya ga ya yi mu'amala da musulmi ya cuce shi ya yi mu'amala da ya zalunce shi ya yaudare shi ya ha'ince shi ya yi masa ƙarya to ta yaya zai gane cewa addinin da yake cikin zuciyar wannan mutumin addini na ƙwarai in na ƙwarai ne ya gyara shi mana shi da na ƙwarai ne addinin ai sai gyara shi to sai kafir cewa addinin to amma in ya je ya karanta addinin sai ya fahimci cewa ashe shi wannan ajiye koyarwar addinin ya yi gefe guda da ya ɗauke ta ya ike da ita ba haka za a gan shi ba to Allah ce qul mutu bi ghaizikum wannan umarni da Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ku mutu da bakin cikin ku ko sai dai ku mutu da bakin cikin ku kwankwasa ce an faɗa ne lit tawbih wa taqrir ba umarni bane duk da cewa mutu umarni ne da umarni ne da dole su mutu ce ku mutu to za su mutu gaba ce fa qala lahum alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu ma ahyaakum da Allah ce mutu akwai wanda ya rayu duk mutuwa suka sai daga baya Allah ya raya su to da wannan umarnin na umarnin ne ku mutu to ba wanda zai tashi daga cikin su da kuma addu'a ce Allah ya ce wa annabi kai musu addu'a su mutu to da shi ma sai sun mutu saboda annabi ba zai yi addu'a ta faɗi banza ba annabi a ce ka ce su mutu annabi ya ce ku mutu kuma su rai su rayu ba za su yi ba har da cewa mun san a cikin su akwai waɗanda ma suka dawo cikin kafiran suka musulunta ashe kaga ba addu'a ba ce saboda haka wannan takri ne da tawbih kamar Allah yana gaya musu cewa in dai za ku ci gaba da wannan bakin cikin akan musulunci yana ci gaba musulmi suna ƙara fahimtar addininsu in dai wannan ne zai sa ku yi bakin ciki to za ku yi ta bakin ciki har ku mutu ba ranar da za a daina wannan shi ne abin da magana take nunawa wato in dai wannan ci gaban na musulunci shi yake sawa kuna ta bakin ciki to sai dai ku mutu da bakin cikin amma addinin musulunci sai ya ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan nahar ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر annabi yake cewa lalle sai Allah ya kai wannan addinin inda dare da inda dare da rana suka je akwai inda ba dare ba rana babu shi kuma Allah ba zai bar gida na kauye ko na birni ba na birni ko na kauye sai Allah ya shigar da wannan addinin da izzar mai izza ko da wulakanci mai wulakanci da izza ko da zulli sai musulunci ya shiga ko ina da ina izzar da Allah zai girmama zai zai daukaka musulunci da ita da kaskancin da zai kaskanta kafirci da shi Tamimud Dari Tamim ibn Aus ibn Haritha ad-Dari ya kasance yana cewa ad araftu zalika fi ahli baiti na gane wannan a cikin mutanen gidana duk wanda ya musulunta daga cikin ƴan uwana dangina to sai da ya samu alheri ya samu ɗaukaka ya samu izza duk kuma wanda ya ƙi musulunci sai da ya samu ƙasƙanci da wulaƙanci a rayuwarsa kun san tamimu dari da kirista ne kirista ne ya zo madina musulunta shi da ɗan uwansa wanda ake cewa sanu'ain a shekara ta tara ya musulunta wanda da ana ce masa rahibu ahli falastin mai ibada ne sosai a cikin mutanen falastin mai bauta ne daga baya zo ya musulunta a shekara ta tara bayan hijira ‘yan uwansa wasu daga cikin uwan suka musulunta to duk wanda ya musulunta sai da ya ɗaukaka duk wanda bai musulunta ba cikin dangin sai ce sai da daga kaskanci tare da shi inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne daga game da abin da yake cikin kiraza an ce lokaci yayi dole mu tsaya anan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi